الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بانهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuwis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba ashirin ga watan rabi'u nithani hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau a kuma duk lokaci irin wannan na bayan sallar maghriba a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka wato talhis na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam talakhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafar al-allamah al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka, mu kuma Ubangiji ta'ala ya datar da mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta kuma muka fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya sa karatun da muke ya zamo hujja ne gare mu ba hujja ne a kanmu ba. a yau cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki zai zama shi ne darasinmu na biyar da taimakon Allah. Haka ne ko? Daga farkon farawa zuwa yau mun yi darasi hudu, yau insha Allahu ta'ala zai zama darasi na biyar. Kuma muna shafi na nawa? Shafi na? Na goma sha biyar ko ƙarshen shafi na sha hudu wanne farkon shafi na sha biyar mun yi taharimu salati ilal qubur jayyid da mu tashi a ina taharimul mururi baina yaday al musalli walau fil masjid al haram anan za a tashi jayyid farkon shafi na goma sha biyar kuma muna nan akan gaba ta biyu ne mun ce gaba ta farko shine mana me istiqbalul ka'bati ne ko na biyu kuma shine alqiyamu muna nan a ƙarƙashin alqiyam ne tsayuwa har yanzu dai kuma maganganun da ake akan tsayuwar ne taharimu salati ila alqubur da muka tsaya ba tsayuwa ake ba ai sallah a gurin aka yi haramci akai ce tahrimul mururi baina yadayil musalli walau fil masjidil haram haramcin wucewa gaban mai sallah ko da a masallacin harami ne walau fil masjidil haram ko da a masallacin harami ne haramun ne wucewa ta gaban mai sallah muna tare? Malam ya ce, a gaba ta 23 a littafin, 24, haka ne? 21 da 2 da 3, mistake aka yi 24 ne. Ya ce, Wala ya juzul mururu baina yadayil musalli, wucewa gaban mai sallah shine al-mururu baina yadayil musalli. wucewa gaban mai sallah wala ya juzu baya halasta baya me kenan haramun ne idan mutum na sallah a zo a yi me a wuce ta gabansa walau mala yace idza kana baina yadayhi sutura idan ya kasance a gabansa akwai sutura idza kana baina yadayhi sutura idan ya kasance a gabansa akwai sutura mala ya mana bayani a baya har gurgurdan tudun sutura ɗin. Wala farƙa fi zalika, Mala ya ce kuma babu bambanci a cikin hakan, a cikin me haramcin wucewa gaban mai sallah ɗin, ba bambanci bainal masjidil harami a tsakanin wai masallaci mai alfarma ne wa ghairihi minal masajid ko waninsa daga cikin masallatai. ba a bambanta ko a masallacin ningi ko na bauchi ko na ina na kaduna na zaria na ina ne ba ko kuma masallacin harami ba malam ya ce haramcin babu bambanci ko a masallacin harami ne ko a masallacin da ba na harami ba ne haramun ne wucewa ta gaban mai sallah allah ya sa muna tare malam ya ce fa kulluha dukkansu masallatan wucewa ta gaban mai sallah a cikinsu sawa'un daidai suke, fa kulluha sawa'un, dukkaninsu daidai ne, haramcin wucewa ta gabansu, fi adamil jawazi ta wajen rashin halasci ɗin, fi adamil jawaz, wajen rashin halasci ɗin. Li'umumi ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda gamewar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda gamammiyar faɗin manzon Allah ɗin nan da yace law ya'lamul maru baina yadayil musalli da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san law ya'lamul maru da mai wucewa ya sani wani mai wucewa baina yadayil musalli ta gaban mai sallah da ya san maza alaihi abin da ke kansa maza alaihi abin da ke kansa na me na lada kenan na zunubi haka ne to la malam yace lakana inji manzon Allah yace lakana an yaqifa 40 da ya kasance ya tsaya na tsawon 40 lakana an yaqifa 40 da ya kasance ya tsaya na tsawon arba'in marwayacin hadisin ya ce ya manta mai manzon Allah yake nufi yana nufin shekara arba'in ko kuma watanni arba'in ko kuma makonni arba'in ko kwanaki arba'in ko kuma awa arba'in Allah ya sa muna tare muka ce ba awa arba'in ba a gaggawa ta ɗan adam dai ko sakan arba'in ne aka ce mutum ya tsaya a yau zai ga ɓata lokaci ne dama me yake jawa wuce ta gaban mai sallah gaggawa haka ne to da mutum ya san zunubin da ke kansa to da zai iya samun guri ya zauna ya jira mai sallan nan na tsawon shekara arba'in ko na tsawon wata arba'in a ce sai ya shekara arba'in kafin ya idar ko wata arba'in ko kwana arba'in ko awa arba'in sai ya zauna ya jira shi ya gama idarwa kafin sai ya wuce wannan yana nuna me girman laifin da girman zunubin da ke kan me wucewa ta gaban mai sallah Allah ya bamu ikon gyarawa kuma har yanzu ba a daina ba fa a masallatai Allah ya bamu ikon gyarawa lakana an yaqifa 40 yace khayran lahu yafi masa alkhairi ya tsaya na tsawon 40 din nan khayran lahu yafi masa alkhairi min an yamurra baina yadayhi a maimakon ya wuce ta gabansa ta gaban wa ta gaban mai sallah din yace ya'ani abin nufi almurura bainahu wa baina mawdi'i sujudihi abin nufi shine wucewa tsakanin sa shi mai sallan da kuma tsakanin wurin sujadansa muna tare kuwa tsakanin shi mai sallan inda yake tsaye da kuma wurin da yake mai sujada inda ya sa sutura to haramun ne ka wuce tsakanin inda yake tsaye da kuma inda yake yin sujada amma wucewa ta bayan suturar fa shi kuma wannan ba laifi ba ne Allah ya muna tare malam ya ce gaba ta gaba shine wujubu man'il musalli wajibcin hana mai sallah hanawa hanawar mai sallah shi mai sallah ya hana gasuwa hanawarsa gasuwa lilmarina ga masu wucewa baina yadaihi ta gabansa wurin na ya fito wujubu man'il musalli wajibcin hanawar mai sallah lilmarina baina yadaihi ga masu wucewa ta gabansa walau fil masjidil haram ko da a masallacin harami ne wajibi ne yayi me ya hana mai wucewa ta gabansa shine gaba ta 20 da nawa da biyar malam yace wala yajuzu lil musalli ila suturatin bai halasta ga mai sallah zuwa ga sutura su su sutura mai sallah zuwa ga me wanda yake sallah yasa sutura a gabansa to bai halasta gare shi an ya da'a ahadan akan ya bar wani ya murru baina yadaihi ya wuce ta gabansa ya wuce ta ina ta gabansa ni akwai ta nan kuwa da kamar akwai sitara ko babu yanzu wani katako da da ake kafa shi an wuce yayinsa ko muke filasin ne yasa aka yi watsi da shi na'am wala yajuzu lil musalli ila suturatin bai halasta ga mai sallah a gaban sutura yana sallah da sutura a gabansa an yada'a ahadan akan ya bar wani ya murru baina yadayhi ya wuce ta gabansa saboda me lil hadithi sabiq saboda hadisin da ya gabata lil hadith as-sabiq saboda hadisin da ya gabata me yake cewa لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين هكني خيرا له من أن يمر بين يديه yace saboda hadisin da ya gabata kenan bai halasta kai mai sallah ka bar shi ya dora wa kansa wannan zunubin ba kenan tunda shi ga abin da aka faɗa na zunubi a kansa to kai in ka bar shi ya wuce ka taimaka masa wajen me loda wa kansa wannan zunubin sannan kuma sallarka ya ce da kuma me wala ta da ahadan karkabar wani ya murru baina ya daika ya wuce ta gabanka to ba wannan hadisin lauya alamul maru ba kenan na can baya kenan wala ta da ahadan kuma karkabar wani ya murru baina ya daika ya wuce ta ina ta gabanka Allah ya sa muna tare. Wa ƙauluhu sallallahu Alaihi wasallam, an fahimci nan gurin kuwa, alhadithu sabiq ɗin kenan wannan yake nufi, ba wancan ba. Ya ce, da kuma faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, da ya ce, Iza salla ahadukum, Iza salla ahadukum, idan ɗayanku zai yi sallah, ila shay'in yasturuhu zuwa ga wani abu da yake tsare shi minan nasi daga mutane kenan suturar ta shiga ya ce ila shay'in fila ta shiga fila ta shiga bango ya shiga ko wani abu da zai kafa a gabansa shine ila shay'in yasturuhu zuwa ga wani abu da yake suturta shi yake tsare shi minan nasi daga mutane wurin na ya fito kuwa ba a ware kowane abu ba da ya zo sallan da sai ya tari gaban fila sai ya tsaya a bayan filar ya sa ta a gabansa ko ya samu kango sai ya sa shi a ina a gabansa ko ya sa wani abu a gabansa muna tare ya ce fa'arada ahadun an ya ji taza bai na yadaihe sai wani ya yi nufin ya ƙetare gabansa fa'arada ahadun an ya ji taza bai na yadaihe sai wani ya yi nufin ya ƙetare gabansa to falyadfa fi naharihi to ya ɗan tunkuɗe ya tunkuɗe ƙirjinsa ya kai hannu ta ƙirjinsa ya yi mai ya tare shi kenan ba fa ya naushe shi ba ba fada ake ba ya dan tunkuɗe tunkuɗewa haka ya tare me kirjinsa ya tare ya kare kirjinsa shi da ya ga amonsa hakan ya gane me kenan ya dakata ya koma daga baya ya ce wal yadra nastata'a kuma ya ƙoƙarin karewa gwargwadon yadda ya samu iko ya yi ƙoƙarin me karewa ko kiyaye mai wucewan gwargwadon yadda ya samu iko. Wa fi riwayatin a wata riwayan kuma ya ce, falyamna'hu ya hana shi. Na ma'ana haka, Iza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi, to fa'ara da ahadun an yajtaza baina yadaihi, to a wata ruwayan bai ce me, falyadfa fi harihi ba, sai ce me, falyamna'hu ya hana shi marratain sau biyu ya faɗa sau nawa sau biyu ce falyamna'hu ya hana shi yayi me ya hana shi kaga dai sakon yana isar da sako ɗaya ne shi wancan an baka kaifiya ta hana wanne ya zaka yi wannan ko ya baka a dunkule ya hana shi shi kuma wancan na saman fa ya kai hannu wajen kirjinsa ya tare shi ya dan tunkuɗe shi haka ya masa alamar ya koma da baya ya dakata fa'in aba in yaƙi fa'in aba in yaƙi kuma falyuqatilhu to ya yaƙe shi fal yuqatilhu ya masa hannun sai zo dai wuce sai ya kokarin kana hana shi ya ƙara zuwa ya ƙara ce falyuqatilhu fa inna ma huwa shaytanun abin sani shi din shedan ne tunda ya dage sai ya karya masa sallah sai ya yanke masa sallah na baya me yace fa inna ma'ahul alƙarin alƙarin ɗin kuma ya ce ya ni me a shaitan kaga duk saƙon ɗaya ne yaya na matafi na gudun zafafa ne ba eh lori na sallar kawai gwani ya zo to dai kawai shi da yakin ma dai fara ai wannan shaidan ne ya zo dai wuce masa yaya نعم المشي إلى الأمام لمنع المرور gaba ta gaba duk har ila yau a ƙarƙashin mai alƙiyam ya ce almashiyu ilal amami tafiya gaba yin step gaba don me liman'il murur don hana wucewa liman'il murur don hana wucewa me bambancin su da na sama shi yana tsayin inda yake zai sa hannu ya tare shi kuma wannan ya ƙara step gaba ya ƙara taku gaba domin ya yame ya hana mai wucewa ta gabansa tsakaninsa da suturar da ya saka Allah ya sa muna tare malam ya ce gaba ta ashirin da nawa da shida waya juzu an ya taƙaddama khutwatan waya juzu an ya taƙaddama khutwatan khutwatan kuma yana halasta ya yi gaba ya yi me ya yi gaba na taku guda ya yi step taku guda au akthara ko fiye da taku ɗaya khutwatan taku ɗaya au akthara yani au akthara min khutwa kenan ko fiye da taku ɗaya gwargwadon yadda dai step ɗin zai bashi in step ɗaya ya ishe shi shikenan in bai isa ba ya ƙara don me liyamna'a ghayra mukallafin don ya hana wanda ba mukallafi ba minal mururi baina yadaihi daga wucewa ta gabansa Allah ya sa muna tare kamaza ka dabbatin kamar dabba au tiflin ko kuma yaro au tiflin ko kuma yaro hatta ya murra min wara'ihi har ya wuce ta bayansa hatta ya murra min wara'ihi har ya wuce ta bayansa gurin nan ya fito kaga yana so ya kwatanta mana yana yana kawo mana aikin annabi ne fa aikace da yayi misali yanzu ka sa sutura wannan suturar ce a gaba muna tare gashi yana sallah din sai wani ya zo zai wuce ta gurin ya fuskanci gashi nan ya zo ga dabba nan ko jariri ya zo zai wuce to shi anan ba yana magana na ba yana magana me ka sa masa hannu kamar gurbi shi kuma wannan ka taho step ɗaya kana nan ɗin sai ka yi step ɗaya ko biyu ko fiye da haka gwargwadon abin da zai baka dama idan kai step ɗaya ka zo ka mannu da me da suturar taka ka zo ka zo jikin suturar yaya zai wutu sai ya wuce ta ina idan dabba ta zo ka zo nan ai dole za ta yi nan ko yaro ya zo ya ga nan ka tsare sai ya yi me sai ya yi baya shi kuma bambancinsa da na saman kenan shi baya gane wannan a yaro dai gane ma ne wani kai hannun ma ya dauka a to akwai wasa yake so mu ya sallah in liman ne ya ce a liman wasa yake so a ya sallah ba haka bane shi dama komai wasa ne a wurin yaro ya ga ka masa haka da hannu ya ga to ko yana nufin kana nufin ya kama ya lilo ne bare yi ba wallahi sai ya kama ji kawai ka samar hannu yana nufin a yi lilo ne eh to sai ka yi step gaba don me ka bashi bayan ya zo ya wuce ba laifi ba ne ba Allah ya sa muna tare gaba ta gaba a ƙarƙashin alkiyam shine ma ya ƙoƙo'u sala ma ya ƙoƙo'u salata abin da yake yanke sallah abin da yake yanke sallah shi kuma a ƙarƙashin hadisi na ashirin da nawa da bakwai ya ce na shi ne ko? wa inna min ahammiyati suturati fi salati yace lallai na daga cikin mahimmancin sutura a cikin sallah wa inna min ahammiyati as-suturati fi salah lallai na daga cikin mahimmancin sutura a cikin sallah shine annaha lallai ita sutura din ita wa ita sutura din tahulu bainal musalli ilaiha tana tsare tana sha makanci tsakanin mai sallah da ita, mai sallah zuwa gare ta, bi ma'ana wanda ya kafa ta yake sallah da ita, wanda ya kafa ta a gabansa. Wa baina ifsadi salatihi da kuma tsakanin ɓacin sallarsa, tana sha makanci tsakaninsa da mai, wa baina ifsadi salatihi da tsakanin ɓacin sallarsa. ta wace hanya sallar za ta ɓace bil mururi baina yadaihi ta hanyar wucewa ta gabansa bil mururi baina yadaihi ta hanyar wucewa ta gabansa bi khilafin ladhi lam yattakhidha sabani wanda shi bai rike ita sutura din ba bi khilafin ladhi lam yattakhidha sabanin wanda shi bai rike ta ba fa innahu domin yadda lamarin yake shine ya ƙoƙo'u salatahu yana yanke sallarsa ina ma'anar haka yana yanke masa sallah yana yanke wa shi mai sallar yaushe idza marrat baina yadayhi almar'atu idan mace ta wuce ta gabansa ko waye yake yanke sallar tasa فإنه يقطع صلاته للي ينا ينكي مسا سلا ينا ينكي ومي سلر سلر سا واي مي ينكي مسا سلا المرأة مچي يوشي تكما idan ta wuce ta gabansa shine idza marrat baina yadayhi idan ta wuce ta gabansa mace wadda ta manyanta ko wa kadhalika himaru haka kuma jaki wa kadhalika alhimar haka kuma jaki wal kalbul aswadu da kuma bakin kare da kuma bakin me kare kaga ɗaya daga cikin muhimmancin me kenan sutura idan da sutura suka wuce ta can gaban suturar ya shafi sallarsa ba abin da ya shafi sallarsa fa'idar rikon sutura din kenan Allah ya sa muna tare mun ji abu uku suna yanke sallar mutum idan suka wuce ta gabansa tsakaninsa da suturarsa almar'atu da alhimar da kuma alkalbul aswad ko suna ce kai tsaye kawai bata masa sallah take wasu kuma suka ce a'a ba tana bata sallar ne gaba ɗaya ba a tana yanke sallar nan bi ma'ana tana yanke rage masa ladan cikar sallarsa ne Allah ya sa muna tare na haka rikon sutura yana da mai fa'ida ta musamman. Wannan shi ne ƙarshen ƙananan babuka ɗin da ya kawo a ƙarƙashin mai alƙiyam. Gaba ta uku ita ce anniyatu, anniyatu, niyya ko? Ƙarƙashin hadisi na ashirin da takwas, Malam ya ce, Wala budda lil musalli, babu makawa ga mai sallah. wala budda lil musalli babu makawa ga mai sallah an yanwiya salata ko min an yanwiya salata akan yayi niyyar sallah min an yanwiya as-salata akan yayi niyyar sallah allati qama ilaiha wadda ya tashi zuwa gare ta sallar da ya tashi zai yi haka ne mu wace yanzu take tinkarar mu wace zamu tashi yin ta isha'i to babu makawa mai niyya na sallah wacce sallar isha'in da muke da niyyar tashi zuwa gare ta yin anjima yace wa ta'yiniha bi qalbihi da kuma ayyana ta a zuciyarsa ayyano sallar a zuciyarsa wa ta'yiniha kasra yasa a gurin ko idan mun sa kasra mun dauko shi daga karatunmu wala budda min wala budda lil musalli min an yanwiya dinnan sai ya zama ita ce kamar ka ce wala budda lil musalli min ta'yiniha muna tare kuwa min ta'yiniha ya kuma ayyana ta a zuciyarsa bi qalbihi aina ina ma'anan ya ayyana ta ya bayyana ta da harshensa nawaitu salatal isha'i na'am nawaitu salatal isha'i iqtida'an bil imami fararun farilla ne aka yake nufi ko idan haka aka yi da me aka yake nan bi qalbihi aw bi lisanihi kagan kai haka bi lisanihi kuma ba shi ake nema ba me ake nema bi qalbihi da zuciyarka zaka halarto ka ayyana wa kanka cewar wace sallah zaka yi sallar da zaka yi Allah ya samu na tare ka ɗaura niyya ka ayyana ta a zuciyarka ka farudhi zuhri kamar farillar azhar ka ayyana kanka sallar azhar da ka yanzu ta farilla haka ne aw al-asri ko kuma me la'asar aw sunnatihima ko kuma sunnar su raka'a biyun da ake kafin azhar ko bayan azhar ko kuma kafin la'asar kowannen ka ayyana wa kanka cewar me yanzu da ka yi nafila ne ta kafin azahar ko ta bayan azahar ko kuma ta kafin me la'asar mathalan ababin misali mathalan ababin me misali malam yace wa huwa shartun aw ruknun kuma wannan din sharadi ne ko kuma rukuni ne bai mun bata lokaci a nan ba ya mana bayani a mukaddima akwai gabar da yace zai ce sharadi ne ko kuma rukuni sakamakon me rashin bayyanar masa ko kuma yana hangen abun yana can yana can kuma mun yi bayanin menene sharadi bayanin menene rukuni yace wa amma talaffuzu biha bi lisanihi amma yin furuci da ita da harshensa wa amma talaffuzu biha amma yin furuci da ita yin lafazi da ita ita wa niyya din ko shine yace nawaitu sallar kaza din nan bilisanihi da harshensa fa bid'atun bid'a ce mukhalifatun lissunna wadda ta sabawa madama sunna muke so mu bi ko saba mata sai mu yi watsi da at-talaffuz biha bil lisan kenan fa bid'atun mukhalifatun lissunna bid'a ce wadda ta saba wa sunna wa lam yaqul biha ahadun yace babu wani wanda ya faɗi wannan ya bada fatawa da ita walam ya biha mun yi bayanin irin wannan lafazin a baya ba wanda ya bada fatawa da ita min matbu'il mukallidina min al-a'imma daga cikin mabiya manya-manyan al'umman nan na, na fikihu manya-manyan malaman al'umman mu mazhabobin nan guda hudu yace babu wani wanda ya bada fatawa da wannan muna tare kuwa min matbu'il muqallidina nasuwa minal a'imma daga cikin mabiya masu takalidancin manya-manyan malaman mazhabobin nan ba wanda ya ba da fatawa da cewar me ana yin niyya da me da baki da harshe ana furtata a niyya mahalluha alqalbu a zuciya ne Allah ya sa muna tare wannan gaba ta uku kenan ina gadi an taho sallah yanzu haka ne tunda an tsaya an gama da tsayuwa yanzu an kuma ɗaura niyyar sallar da za a yi sai mai rage sai sallah ya ce a takbir shi ne gaba ta nawa ta hudu kabbara a takbiru kabbara kuma hadisi na 29 ko ce gaba ta 29 afwan kuma yastaftihu salata sannan kuma zai buɗe sallar shi mai sallah bi qaulihi da faɗinsa Allahu akbar Allahu akbar Allah ya samu na tare bi qaulihi Allahu akbar shi kuma wannan din yace wa huwa ruknun shi wannan din rukuni ne kuma da gaske ne gurgurdan yadda yi mana ta'arifin rukuni rukunin ne a baya rukuni yana cikin sallah ko wajen sallah yana cikin sallah ko kenan kaga an shigo ta yanzu da an yi kabbara an yi me an shiga kuma sallar ba ta yiwa sai da me sai da ita sai da rukuni ya ce inda rukuni ne yana cikin ta kuma bai yiwa sai da ita sannan wannan gurin mu kula Allahu akbar dinnan yadda ka ganshi a rubucen nan haka ake faɗansa ba a tsananta wasu maddoji a ciki Allahu akbar an fahimci abin kuwa ko Allahu ak a menene na ma kasa rike da ake jan wannan a eh akbar ana jan gurin ko akbar Allahu akbar khata kuskure ne ba a jan Allahu din nan ya wuce da yake kaida akbar kan dama ai babu mawanja ko kadan akbar Allahu akbar kuskure ne akbar akbar akbar Allahu akbar dan Allah muna tare sannan kafin din ma ba a mata wannan dauri ne Allahu akbar Allahu akbar kuskure ne akbar kuskure ne akbar kuskure ne me akan kafin din na'am me akan kaf sai a ce me kenan akbar Allahu akbar daidai din Allahu akbar Allahu akubar zero kuskure Allahu akbar zero a daga ne Allahu akbar wani kawai shi sai ya yi wai tajwidi sabon ɗan koyon tajwidi ne don Allahu akbar kafa ba ya yiwa ai in ji kawar kace ba ya yiwa eh wani ƙoƙarin wai sai ya fitar da harufa ne akbar Allahu akbar kafa Allahu akbar bar ɗin shi ma akbar ba ja Allah ya sa mu gyara. Na'am. Ja din ba a jashe da yawa. Kare madda ce ai asali ce ai. Ko Allahu akbar harakatan. Eh. Kuskure ne a jata akthara min harakatayn. Eh Allahu akbar. Sannan kuma idan kai ba okay akwai a gaba fa ina ga in kai ba liman bane ba buƙatar daga wannan muryar muna tare kuwa za ka jiyar da kanka ne liman ne zai jiyar da suwa mamu ya ce liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa miftahu salati at-tuhuru miftahu salati at-tuhuru mabudin sallah shine tsarki ina manan tsarki alwala da kai alwala kenan ka bude kofar yanzu an san ina ka nufa haka ne wa tahrimu hat-takbiru haramcinta kuma shine me kabbara ina manan haramcinta nan ka bude sallah da kabbara kenan haramcin wasa magana waiwaye da kaza duk abin da aka hana a cikin sallan nan to in kafin ka yi kabbaran nan ne to da damar wasu abubuwa su gudana muna tare ka zo ka tsaya da kai sallah sai wani ya zuci malam sallah da kai ne eh ka bashi amsa ba a haramta ma magana ba a wannan lokacin haka ne kuwa muna tare malam da Allah ina liman din yake a bai iso ba ta ku malam kaza eh ka bashi amsa amma kana yin kabbara malam ina liman yake kace a yanzu dai zo ni nafila nake kai ma jona nafila kuma yake ci gaba alhamdulillahi rabbil alamin a at-tahrim ta shiga shine me wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslimu halaccin ta kuma shine me sallama ina an haramta ma magana an ce kar kai waiwaye kar kai kaza kar kai kaza to halaccin yin duk waɗannan abubuwan kuma shine me at-taslim ina kaidar da sallaman sannan kuma an halatta ma duk abin da aka haramta a cikin sallah Allah ya sa muna tare malam yace wala yarfa'u sautahu bitakbiri kun ji gurin ma kuma ba zai daga muryarsa ba da yin kabbara din fi kulli salawati a dukkanin sallolin illa idza kana imaman sai dai in ya kasance limami ne an fahimci abin kuwa musamman a masallaci da aka tsayar da jam'i na daga cikin kurakuran da ake yi a yau shine ana cikin sallah e wani ya zo mamu e kawai zai kabba Allahu akbar na cikin kowa su yaji na waje ma kowa su yaji wani lokacin hakan na iya kaiwa ga wani daga cikin mamu sai ya ɗauka liman ne ya yi kabbara don wani ya zo ya kabbara ya kaji ta kai sautin mai ko girma muryar tasa ta kai ta liman ɗin kuma daga can sahun baya to za ka iya sa wani ya ɗauka liman ne ya kabbara ya yi me ya yi ƙoƙarin ɗagowa kaga inda mun riƙe wannan hannun ba za a samu wancan kuskuren ba kenan wala yarfa'u sautahu bitakbiri kuma ba zai ɗaga muryarsa da kabbaran ba fi kulli salawati a cikin dukkanin sallah ina ma'anan ɗaga murya ya ɗaga ta da yawa amma zai jiyar da mai kansa na zo Allahu Akbar ɗaga murya na yi? kabbara na yi kuma na jiyar da kai na Allahu Akbar Allahu Akbar amma wala wani har jan heka jiya Allahu Akbar kuma ya zo ana cikin sallah eh kan liman ya ɗago? na kuskure ne ɗaga murya in kai ba liman bane shi ma liman shine aka halatta masa ya daga murya saboda mai ciyar da suwa wayajuzu tablighul mu'adhdhin takbiral imami ila nasi wayajuzu kuma yana halasta wayajuzu yana me me tablighul mu'adhdhin isarwar ladan shine mai kiran sallah kenan ko isar walladan ya ɗaga murya ya isar da me takbiral imami kabbarar liman kabbararwa ilan nasi zuwa ga mutane ya isar da kabbarar liman zuwa ga mutane ku kalli gurin nan me ake isarwa mutum ne abin da ya riga ya iso masa ko abin da bai iso masa ba ya fito kuwa? me nake so na ce idan takbiral imami din ta isa wa mutane fa akwai bukatar kuma yan ƙara isar musu dama ana isar wa mutum me abin da ya iso masa ne ko abin da bai iso masa ba mun kalli fikihin gurin dama bai iso musu ba me kabbarar liman din bata iso musu ba ba su ji ba sakamakon tayo yawa ko distance ɗin da yake tsakaninsu da liman ba za a dinga jiyo muryar limamin ba misali to ya halatta ladan almu'azzin mai kiran sallah kenan ko ya isarwa da mamu din mutane kabbaran liman saboda ba su san halin da liman din yake ciki ba yayi kabbaran ko bai ba suna jira ya tafi ruku'i bai tafi ba ba su sani ba to sai yana sanar da su yace idza wujidal muqtada lidhalika yasa idza wajadal muqtadi ko idan ya samu ciwa mai hukuntawa ga hakan a'a idza wujidal muqtada lidhalika idan aka samu abun da zai hukunta hakan abun zai kai ga hakan Allah ya sa muna tare idza wujidal muqtada lidhalika in an samu abun da zai kai zai hukunta ga me buƙatuwar isarwar ladan din zuwa ga mutane kabbaran liman din zuwa ga mutane to kamar menene zai kai ga hakan almuqtada lidhalika da za a iya samun sa ya kai ga ladan ya daga murya ya isarwa mutane shine ce kamaradil imami kamar rashin lafiyar liman din dama idan mutum bai da lafiya murya sai ta fi fitowa garau ko indai magana ya kafi jinta da kwarinta ta yi me ta sauka ana kasha ma yana to wanda fa ya samu damar mai ma dama daman kenan ayin kaji ma maganar ma da sauki kenan wannan da zuwa ita magana ɗari ma dai amsa ne to dai da saukin da zai yi magana an samu yanayi na jinya ya haifar da muryar liman kabbaransa ba za ta isa wa sauran mutane ba to yana halasta kuji muryar liman an samu misali abun da zai kai ga buƙatuwar isarwa sauran mutane muryar liman kamar me rashin lafiyan shi liman din wa dha'fi sautihi da kuma raunin muryarsa wa dha'fi sautihi da kuma raunin muryarsa mun ji kamar misalai guda biyu ina aw kathratil musallina khalfahu ko yawan masu sallah a bayansa Allah ya sa muna tare yanzu kan masallacin nan aka ce sallar juma'a ba ya cika tamba waje gefe da gefe can baya har can baya kwalbati ana sallah misali ba su fika ya za a yi su jiyo na waje ba zai yiwu ba to a wannan lokacin waya juzu yana mai halasta gawa almu'azzin yana halasta gare shi me yake halasta gare shi tablighu takbiral imami isarwa da na wajen da ba sa jin muryar imamin kabbaran liman din ai akan samu condition din da wani lokacin ana sallar ma da speaker kawai sai ta dauke to kaga za a tafi sujada a dago a bar wasu a sujada ko ana rukuyi a dago ba su sani ba muna tare kuwa to wannan lokacin ya halatta ladan ya daga murya dan ya isarwa mutane me ga halin da liman yake ciki da Allah wurin nan ya fito kenan idan babu waɗannan larurar ba ban ji ba in babu wannan larurar zo nake in ji ko kuka faɗa ba ni ba ba na son yi baƙin jinin ni kaɗai ne ni wane malam ɗin ok a littafi ya zo a rubuce ya zo a ilmance ya zo kuma da gawa shi ma malam a ƙashin kansa ya ƙirƙiro? An jima ana cin amanar al'umma fa. Kaga wannan gabar? Wa'azi musamman aka haɗa a waccar unguwar. Wacce unguwar? Ta hannuna mai kafaɗan ko? A waccar unguwar ta hannuna mai kafaɗa. Kuma abin da ya zama matsala shi ne ko ya ban dariya? malaman da aka jero kusan kowa kawai abin a shewai shi damunsa yake kowa ya zo a kai ya yi ta faɗaɗa bayaninsa daga cikin lafazin mai lafazi da yake a babin ya iya magana ku tsaya a addininku na tun iyaye da kakanni kaga an koma inna wajadna sannan kuma wa inna ala atharihim an dawo tsarin haka daga ciki ina hararo gurin a waccar unguwar kai mai wa'azin ma yana kallon wuri kaza lokacin yake bayanin cewar ku tsaya a ainihin addinin iyayenku ‘yan kar ku yadda ‘yan sabon addini su ruɗe ku wallahi ‘yan sabon addini su ruɗe ku kar a yadda fa ‘yan sabon addini su ruɗe ku daga cikin misalan da ya kawo ‘yan sabon addini shine za ku ji ba za ku ji an zo a ce muku wai yanzu idan liman ya yi kabbara ma haramun nema ladan wai ladanci ma yanzu su haramun nema su a karatunsu ba su karanta ladanci ba na'am dan islamiyan da ya karanta nan gurin kuma kai kana jin kana ta son zuciyarka shi kuma yana ji tambayar ranar wanne ne sabon addini na iyayenmu da suke shekara 200 da ta wuce da kuma na annabi da ya zo shekara dubu da ‘yan kai, wanne ne sabo wanne ne tsoho? Namun na iyamu ya wuce shekara dubu ɗari biyu ne? To, a ɗari biyar, a je shekara ɗari biyar aka samo shi daga iyaye da kakannin. To, da wanda kuma aka samo shi tun shekara dubu da ‘yan kai fa, don Allah wanne ne sabo? Wanne ne tsoho? Allah ya ba mu ikon cire son zuciya a duk lokacin da muke magana. wallahi musamman ba malami ɗaya ba aka yi ta lugude a kan nan gurin kuma matsalar ga ta a rubuce a littafi Allah ya fahimtar da wanda bai gane ba wanda son zuciya ne Allah ya sa ya gane ya canza shi ma mala ya ce wala yukabbirul ma'amumu illa aqiban tiha'il imami min at-takbiri wala yukabbirul ma'amum kuma mamu ba zai yi kabbara ba ya yi sallarsa ba kabbara kenan wala yukabbirul ma'amum mamu ba zai yi kabbara ba illa sai dai yaushe aqiban tiha'il imami ƙarshen karewar liman minat takbiri daga yin kabbara me yake nuna liman yana ce Allah kai ma ka ɗauko Allah ku ƙarasa tare Allahu akbar ku yi tare yaya sai ya gama kabbaransa Allahu akbar kafin shi ma mamu ya yi me nan ana hana ka riga liman kabbara ko ku yi kabbara tare da wa da liman shine malaman hikima malamanmu na fikihu cikin hikima suke ce ka zama yayan liman ko sa'an liman kar ka yadda ka zama yayansa ina ma'anan yayansa ka riga shi ko ka zama sa'ansa ku yi me ku yi tare a'a illa aqiban tihail imami min takbiri sai bayan liman ya gama kabbaransa kafin mamu ya yi tasa kenan zamu gyara yanzu mun fahimci gurin nan kuwa yanzu mun gano mu ba sa'annin liman bane mu ba sa'anninsa bane ba yayinsa bane Allah ya ba mu ikon gyarawa an dai shigo yanzu an yi kabbarar harama to idan za a yi kabbaran ai ana daga hannu sai ya ce raf'ul yadaini wa kayfiyatuhu daga hannaye biyu wa kayfiya da kuma yadda ake daga hannu biyun dan Allah ku ga wannan aikin fa muna relating wannan karatun da na sifatu wudu'in nabi da muka yi yanzu ba mu fahimci alwala ba irin ta annabi Na'am? Kuma wani littafin? Na'am? Da wani kalmomi ya kawo mana maganganun sarransa ko kuma me? Hadithan manzon Allah, wai na so a cire shakkun da aka tusa mana game da hadithan annabi ne, sallallahu Alaihi wasallam. Kaga muka fahimci alwalar da di hadithan manzon Allah ɗin, gashi kuma muna fahimtar sallar da hadithan manzon Allah ɗin. sallallahu alaihi wasallam mala yace wa yarfa'u yadayhi ma'a takbiri kuma zai daga hannayensa guda biyun ne tare da kabbara din ma'a takbir tare da me au qablahu ko kafin kabbara din au qablahu kafin kabbara ma'a takbiri au qabla takbiri kenan au ba'dahu ko bayan kabbara din ko bayan muna tare kuwa gashi ina fuskanci gabar din bai kalla ba fa zai daga hannuwansa ne ma'a takbir kenan Allahu akbar tare dai daga su muna tare ba ya fuskanci alkibla ba Allah Allahu akbar hannun sun dago tare da me kabbaran yana dago su yana furta kabbaran au qablahu ko kafin kabbarar kafin me kabbarar ina kafin kabbarar kenan na'am yayi haka kenan sai kuma yayi Allahu akbar Allahu akbar na ɗaya kenan Allahu akbar haka na farkon yayi Allahu akbar ma'a takbir qabla takbir fa Allahu akbar mun fahimta ko kuma au ba'dahu ba'da takbir ba'da ya nutsi ya gama kuma eh Allahu akbar sai kuma ya daga daga baya kowanne ɗayan ukun nan karka ga wani yayi kace a bai yi daidai ba na'am karka ita na hannuna mai kafada ya zo ya ga qur'ani ne fa bugun bugun hafsu ne amma na warshu dauka ya fara tilawa ya fara tilawa ce kai alquran wannan qur'anin ba daidai bane eh shi ya zo ya gani kawai sai ya ga ya mala sai ya ga kaza sai ga mimin an mata gwamma sai ga kaza ce alkuran ba daidai ba ne eh na haka ga wani ƙur'ani an ɓata an yi me kai ma to kar ka zo ka ga mutum kawai ya wannan ya yi ɗaya daga cikin ukun nan ka ce me ya ɓata sallah haka ne ya halatta ya ce kullu zalika ba ma ya halatta ba kullu zalika sabitun duk waɗannan guda ukun sun tabbata fi sunna a cikin sunna kenan kowane mutum ya yayi me ya ɗabbaka sunna dan Allah muna tare kenan wanda ya haka Allahu akbar yayi me ya ɗabbaka sunna wanda ya haka Allahu akbar ya ɗabbaka sunna wanda ya Allahu akbar shi ma yayi me kullu zalika thabitun fi sunna duk hakan ya tabbata ina a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya ma kuma zai ɗaga hannayensa ne mamdudatal asabi'i yana mai miƙar da ‘yan yatsu. Yana mai mai miƙar da ‘yan yatsun kalli kamar haka kenan ina ga ‘yan yatsun. Allahu akbar eh Allahu akbar miƙarwa. Na'am haka Allahu akbar ba miƙar ba su miƙe ba. Wannan ba miƙe su ba. Allahu akbar eh amma dai a miƙe suke sun karkace Allah ba su tsaya ba ba ciyar suke ba Allahu akbar haka suke mamdudatal asabi'i suna yana mai miƙar da in yaso wallahi a nan gurin bani mantawa farko farkon ginin masallacin nan da aka yi launcin din nan a nan wannan gurin akwai mumbari da aka yi lokacin da aka yi launcin farkon masallacin na ci gaba da gama masallacin da sauran wasu aikace-aikace. A nan gurin muka tattauna da wani ɗan uwa kuma yana ji ma wata karatun na kai masa. Muka ɗauko littafin bulugul maram ne muka yi magana akan wadu'ul yumna alal yusra. Sai na ce to ya ka fahimci gurin yadda na yi haka ne na ce haka ko a ɗora dama akan hagu. akan kirji na masa haka yace a haba haka kuma yace to dama aka ce kuma ga dama akan hagun kuma ga sa akan kirji yace a ina haka to akan haka dama akan hagu da kansa he da yace akai shi fa a fahimta sa ga yadda aka yi sai ya kwatanta yana ce me yasa ba za ka yi ba yace wallahi in ba malam ne yace me ba barabi in ƙarya ne kuma damu haɗu na sani damu maimaita wallahi ba dama ya ce ƙarya ya ce to kuma me na shigo da shi a karatu a so nake a fahimci abin ko ko da wata manufa so nace nake abin ya fito mana fili kawai in dai ya inganta daga annabi ba ruwanka da wani malam in dai muka karanta haka annabi yake kar ka yadda in zo daga baya in ce ma amma kar ka yi ka biye mu in ka biye mu wallahi ba ka da wata hujja a gaban Allah eh ni din banza ana ce ma annabi ya ce kuma ka ce ai na ce kaza ana ce annabi ya yi kuma ka ce malam malam kuma a gabar da ake ce annabi ya ce kuma ai da matsala a cikin zancen Allah ya ba mu ikon kiyayewa ya ce wa ya ja'alu kaffaihi hazwa mankibaihi kuma zai sanya tafuka hannunsa ne daura da kafadinsa daura da ina na kafada nan ne ko don yazo Allahu akbar zai sa su daura da mi kafadinsa muna tare kuwa wa ahyanan wani lokacin kuma yubalighu fi raf'ihima yakan kai makura wajen daga su hatta yuhaziya bihima atrafa udhunayhi har ya kai kusa da daura da ina kunnuwansa Allah ya sa muna tare wani lokacin setin ina Allahu akbar wani lokacin fa zai daga su su yi sama daura da me kunnuwa Allah ya sa muna tare akwai matsala? Babu matsala zuwa nan, mun yi kabbara yanzu, to da muka yi kabbara, ina an yi kabbaran gashi. Haka ne, Allahu Akbar, to hannun kuma ya zai kasance, ina da an shigo sallar, hannun kuma sai an yi kabbara sai a mai da shi ina. Shi ne ce, wadu'ul yadaini, sanya hannaye guda biyun, wa kaifiyatuhu da yadda ake do sanya hannaye biyu wad'ul yadaini wa kaifiyatuhu sanya hannaye biyun dora su da yadda ake dorawa thumma yad'u yadahu al-yumna nan ma mu gyara dai amfani da ɗaya bugun nawa ne thumma yad'u yadahu al-yumna sannan kuma ya sanya hannunsa na dama alal yusra akan hagu aqibat takbiri a ƙarshen mi kabbara Allah ya samu na tare in ka dauke shi da wannan sigar shi ana magana dawa mai sallah in ka so kuma dubayan nan zaka dauko su da yana bada siga daga can gurin wayar fa'u ya daihi din nan sigar labarin na annabi ne kuma annabi yana daga hannayensa kuma yana daga su yana mai miƙar da in yatsu yana sanya tafukan hannunsa thumma yad'u yad'u yadahu yadahu al-yumna sannan kuma manzon Allah yana sanya hannunsa na dama alal yusra akan hagu Allah sai an fahimci koma bayan nan da nayi zaka iya karanta shi da sigar labarin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u yadahu al-yumna sannan kuma yana sanya hannunsa na dama alal yusra akan hagu aqiba takbiri a ƙarshen me kabbara din aqiba maza at-takbir yaya dora hannun dama akan hagu shi ma kamar nadazin kenan hakan dai yi yaya dama akan hagun yace wa huwa min sunanil anbiya'i kuma dora hannun dama akan hagun na daga cikin sunnonin annabawa sunnonin wa annabawa kai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta. Mun san me na kalli gurin? Inda cewa yana daga cikin sunnar malaman yau, malamanmu na yau, shekara talatin zuwa bana, shi kenan muna da ƙofar tawili sai mu hau binciken to malaman daga talatin zuwa banan namu ko ba namu ba, in namu ne mu yi, in ba namu ba ne, mime, mu ƙi. Ba haka ba ne? in malamanmu ne mu yi in ba namu ban mu ki to ba na malaman da sunnar annabawan Allah alaihi musallatu wassalam amincin Allah ya tabbata gare su tsira da amincin Allah ya tabbata gare su to ina akwai wanda da aka kwatanta shi da annabawan Allah ne da Allah akwai annabawan ina dai malam bai baya yi eh ina dai ba a zo da tsarin ba a tafiyar tamu eh to annabawan Allah sun zo da shi kuma kirkirowa suka yi a kashin kansu ko kuma su da shari'ar kansu suka kirkiro? Na'am, ba shari'ar kansu suka kirkiro ba. sannan kuma bayan sunna ce ta annabawa annabin ba iya kaɗai yi yake ba wa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashabahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa da haka ya umarci sahabbansa da shi shi me ɗora hannun daman akan hagu a cikin sallah fala yajuzu isdaluhuma sake su baya halasta ahlus sunnati wal jamaa ina kuna danganta kanku da sunna fala yajuzu isdaluhuma sake su bayan kai kabbara ka sausu ba gane gurin nan ba fa na ma'anar sake su me yasa wai fa ba ana nufin in ka shiga sallah fa ba so ake ka zama mai wasa da ki ba fa ba haka bane ba mai tuna kuɗin da yake aljihunka kana yi kana tattabawa ba ka kalla a wani hali ne shaidan ya furus dan mutum iya cikin sallah ya kokarin taba aljihunsa ko ya taba kinsa ya kaza duk girman mutum a halin da ya dora dama akan hagun din ko da ya saki hannu wanne ne kuma ba a masallaci ba a wani guri ne kawai ka zo daga can zaka iya zuwa daga baya ka ka kwalla mutum magana ka ce wani kaza kaza ka dauka wani abu yake ba sallah ba halin da hannun yake sake ko halin da yake ya yi haka ina ga duk duk rashin basirarka ka taho ta baya daga can ka zo wajen mutum sai ka gan shi a haka za ka ce a sallah yake ba amma idan haka na za ka ɗauka oke wani nazari yake daban ko yana wani abu ne za ka ce a wane wane sai ya yi ne ka ce oke ashe sallah yake me yasa ba kan bai ma saboda ya ki ɗauko irin sallar annabi ya kwatanta shine na haka kai ma baka ma gane sallar yake ba ai hakuri kai abu didi fa sai a zauna lafiya wallahi ba abun da ke cikin bin annabi face kai kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya ban san ko an harari yadda abun nan yake ba ka zo ta baya mutum na sallah yana sallah daga can ya ɗora hannun dama akan hagu ka ce wai ban ai ban gane sallah kake ba to idan abokin wasa ne ma ko irin yadda muke yi da lokacin muna yaran nan me ake hakan nan an ɗaura ko mun ɗaura eh in ka zagayo ta baka tallike yasa dan Allah ka zo ka ga mutum ya haka da ka talla marka ce baka san sallah yake ba yana da matukar wahala ya kubuta daga wannan in ko ɗaura ku kai da mutum wallahi dai wahala zai tallike yarka ce ai na ɗauka amma idan ka yazo ya gankan nan sololo haka zai iya talla ma mare ce dama mun ɗaura he ka ce ina sallar ma ya ce ai ban san sallah kake ba saboda ya ga kayi wata irin sallah ba irin ta wanda ya koyar da sallar ba Allah ya ba mu ikon koyi da shi wa yadha'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra kuma zai sanya daman ne akan bayan tafinsa na hagu ku kalli tafi ina ne tafi ina su ne waɗannan su ne to ina ne bayan tafi nan kenan haka ne nan nan to zai sanya daman nasa akan bayan me tafin din nasa na hagun wa ala rusghi was-sa'id haka kuma zai iya sanya su akan me wuyan hannun ko tsintsiyar hannun kaga zai iya dora su haka akai kenan ko kuma yazo kan me ar-rusg was-sa'id din yazo ya dora su akan nan Allah ya samu na tare dorawa shine al-wad'u al-wad'u shi ake kira al-wad'u ya dora su haka ko ya dora su akan me wuya ko tsintsiyar hannu din muna tare kuwa gaba na nawa 38 yace wa taratan wani lokacin kuma ya qabidu bil yumna ala al yusra yana damkewa da daman akan me akan hagu imana yadda yana damke hagun din ne da me da dama kenan maimakon dorawa sai yayi me sai ya kama sai ya damka haka dan Allah akwai matsala za mu tsaya a kan nan? Da arba'in da nawa kace ne da biyar ko? Minti biyu, mahallul wadu'i, wurin ɗorawa, wurin me? Wa ya ma ala sadrihi faqat kuma yana ɗora su ne a kan ƙirjinsa kaɗai. Aina ke ɗora hannun? Ku kalla, a ƙirji, ko a cibiya, ko a ƙasan cibiya. ka san akwai wanda za ga ya zo ya yi kabbarin ya taho ya haka kasan cibiya akwai masu ɗora a saman cibiya a ruwan ciki kenan ko a'a shi manzon Allah yana ɗora su ne akan kirjinsa kadai wa yad'uhu ma ala sadrihi faqat yana ɗora su ne a kirjinsa kadai ar-rajul wal mar'atu fi dhalika mace da namiji cikin ɗorawa akan kirjin sawa'un daidai ne mace da namiji duwa ina za su ɗora akan kirjin ne ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته kuma bai halasta ya ɗora hannun nasa na dama a kan mai kwiɓin cikinsa. Allah ya sa muna tare. Iya ina ake so kenan? A ƙirji, akwai matsala? Eh, shi ne kwiɓin cikin, wasu na ce ƙugu ma nan ya zo gefen nan ya saka, a'a, ƙirji, ƙirji. Wannan insha Allah shi ne darasinmu na akwai matsala? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك